بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan rana ta Asabar 27 ga watan Rajab shekara ta 1447 wanda dai da 17 ga watan Januwari 2026 miladiyya wannan tilmi biyu na wannan lacca tamu da muka fara ta ranar alhamis a game da imam malik da malikawa a najeriya yaya kowa ke ma'amala da mangani imam malik akwai masu zafafawa akwai masu tsakatsakiya akwai kuma masu sakaci mun fara magana akan aqidu aqidu ta imam malik aqida ta imam malik mun kawo muka faɗi cewa a ƙasar nan galibi al'amari malikin da ake cewa ake bi to ba wai bangaren akida bane wato kawai malim ya zama malami ne a fiqhu kawai furu'a amma bai zama malami a lamarin akida musulunci ba bai zama malami a wajen dabi'a ba wajen gyaran hali ba su da kansu malikin su ne suke ma kansu wannan wannan magana an dai a kasan nan ta muce kaga suna cewa in za ka yi akida ka je mazhabin ashari asha'ira in kuma za ka yi malikiya to ka je in za ka yi wato hukunce hukunce tsarki sallah azumi ka je wajen malikiya in kuma za ka yi sufanci to ka je wajen junaidu wannan shi dan ashiru a lokacin sa kenan amma yanzu mun kun ga abin baya shi an wuce da sanin sa yanzu junaidu tsakanin sufayen mu na yanzu da junaidu sai dai kawai katuwa da altahi ba ma ruwan su da shi inda ma za tsaya sufanci na junaidu ai mu da mun gode wa Allah saboda shi mutum ne wanda ya ji ilimi kuma ya saurari ilimi kuma ya ilimi ba mu ce ma'asumi bane amma kuma ne yasa ba kusa ba za ka hada shi da abubuwan da yanzu ke gani da sunan subanci ba to mu yi magana akan wato al-masail al-ilmiya khabariya aqidun malik gani da wato abin da suka shafi imani da Allah da ranar karshe da mala'iku da littafai da manzanni da kuma imani da qadar alkhairin sa da sharrin sa muka ce imam malik maganarsa a fili take cewa imanin shi kansa yana cewa al'iman kaunin wa amal wanda kuma wanda ya san aƙida da aka koya mana ta shari'anci a kasan nan imani ba shine kaunin da amal ba ba shine kaunin da amal da itiqad ba kamar da za ku ji mai risala na yawan faɗa kaunin wa amalin wa niyya za ku ji mai risala na yawan maimaitawa yana cewa kuma magana ce ta imam malik mu wanda ba shine aƙida da aka koya mana a kasan nan ba mu abin da aka koya mana a kasan nan shine imani kawai tasdiki ne tasdiki shine gaskatawa ka bada gaskiya shi ran ake kuje da ta bada gaskiya wato su a wajen su wadannan sallah da azumi yana wajen imani ne wanda zaka ji abin wai kaman ba bambanci da bambanci da bambanci ni da nace imani na a zuciyata take a magana ta yake sannan kuma a aiki na yake abin da nake magana imanin duka ba za su tafi wasu da waɗannan abubuwan guda uku to amma wanda yake tasdiki ne to zai wanda yace wanda yace ba zai yi aiki ba kaga zai iya samu shiga a wajensa zai iya zama yana da imanin sa a to wannan shine da manyan manyan bambacen mace da ake da shi a wannan bangaren sannan kuma akwai wasu abubuwa da a wannan kasa ake ake yawan ringimu a kai duk yayin da munasaba ta taso shine abinda ubangiji ya bada labari akan kansa ubangiji ubangiji za ku ya ba da labari kan wasu aikace aikace da yake ko sufofinsa ko sufofin zatinsa ko kuma sufofi na aikinsa sufofin zati a ubangiji ya faɗa cewa yana da hannu yana da kafa yana da ido wannan ko dai a qur'ani karara ko kuma a sunna karara wanda mutum ba zai iya tunkuɗewa ba amma za ka samu a wannan ƙasa sai ana ta wato ɗaukan waɗannan aƙidu da kangara bal ma wasu na jifan mutane da jahilci yayin da aka faɗi wannan aƙidu to kun ga dai abinda muka faɗa na maganar Imam Malik akan wannan magana hadisi asali sahihi da ake rubuta daga Imam Malik yana cewa al-iman qawlu wa amal imani magana zuciya ce maganar fatan baki ce wa amal kuma wato aiki na daga bai wa yaqulu kalama Allah Musa yana cewa wannan magana da ake cewa Annabi Musa yayi da da Allah ta'ala to lalle ya ji ya kuma yi magana da shi bal tawdi'u qawlan man yaqulu al-Qur'an makhluq yana cewa duk wanda ya cewa Qur'ani ko Allah ta'ala baya magana sai dai kimishin nan ko ya ce Qur'ani halittar ubangiji ne wanda wannan shi ne dama hakikanin al'amari wanda ce Allah baya magana sai dai kimshi kadimi zancen Allah to abin da yake magana yana son ya ce ba a jin magana da sauki da arabi sai dai kawai ka ji a zuciyanka ka ji kawai gashi kamar wani abu na maka ringi a mawalwa shi kenan Allah ya baga maka magana dama duk ga su baye suka suka suke wannan hutafar da suke samu wannan ringi a kwakwalwan Allah ya gaya musu haddathani rabbi an qalbi an rabbi to ai ta irin waɗannan abubuwan da suke ta ubangiji ke musu magana in ba wanda suke yin jara'a suke ba su su gaggan shi ba wannan kuma ta magana ce daban kuma maliki cewa wanda bai faɗa ka ba to ya ta'u barban a kama shi a dake shi wa yusbasu hatta ya tuba a rike shi har sai ya mutu a haka in ba tuba ya ba wanda ne ƙara cewa kuma Allahu fi sama Allah yana saman sama baki daya kaga Allahu fi sama Allah yana saman sama baki daya wannan ta daga cikin abin da shekarun ba aka tana tawa aka ce aka janta da mutane aka ce wannan magana ce kawai wanda suke wasu ne 'yan Saudiya da ita ne sai suka nemo ta to amma kaga wannan magana ashe tana da tafi a kinshe magana ce ta Imam Malik aka ya kuma ce kuma ilmu fi kulli makan ilmu sana ko ina kuma wannan abin da zai baka mamaki shine dai abin da misala maimaita mai risala kana zuwa wannan shafin farko ne ba wanda ya sai kuɗe shi duk da so so so so mai kisa shi ɗalibin rabani su a shagali da sauran sun ce wa ana wai tsammani na jin ko shi ko wanne ko ko zaruku ne ba manta ba ba ana tsammani wa wannan maganganu na mai risala wai kila wai tushe aka masa ya magana tushe bayan ya faɗa ba littafi ne ɗaya ba abin da ya takaice a wannan risala da kake gani to yana da wani wajin littafi da shi aljami'u fi sunni wal adab yaje ƙara faɗa ma faɗan da ya fi wannan dan a can yana cewa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan safa ba'da an lam yakun ja'iyan ga maganar sa yake cewa a a bari ku ji in karanta muku maganar ku ji zan daddade ta yace annaka wa annaka kalamahu sifatun min sifatihi maganar Allah ta'ala sifa ce daga cikin sifofinsa wato daga ubangiji yake fitowa wannan magana din laysa bi makhluqin ba abin halitta bane fa yabi da balle a ce zai kare wala sifatun li makhluqin ba kuma sifa ce ta abin halitta ba fata bi da balle ibn sifa ta kare wa anna allaha kallama musa bi zati kuma allah ta'ala yayi ma annabi musa magana da zatin sa wato magana daga zatin ubangiji ya fito wa asma'ahu kalaman ya ji yadda shi maganar sa ne wata magana ce daga cikin maganganun sa la kalaman qama fi ghairihi ba wai magana ce ya je tusa ta a cikin wani wani wani mahaluki zai ce shi ne maganar ubangiji kamar wai a shura cikin cikin shiya kamar da suke faɗa wannan misali muke faɗa wannan maganar yace wa anna yadaihi kuma hannayen ubangiji guda biyu mabsutatani shimfidaddu suke suna suna wato bada arziki koyaushe wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama duniya baki daya damkar ubangiji ne tashar kiyama was samawati was sama was sama'u matawiyatun bi yamini ita kuma wato sammai baki daya za ta zama a lankwashe a hannunsa da dama wannan ba ayan qur'ani bace yace wa annahu yaji'u yawm al qiyamati zai zo tashar kiyama ba da Allah mai kun ja'iyan bayan da can bai zo ba wannan wata magana ce yake yi a wurin nan to matsala ce mai zurfi wannan amma dai bari in faɗe ta to wataƙila dai za a fahimta don tunda yanzu an fara taso da wani maganganun za ku ji kwanan wasu a nan kano suna ta faɗin cewa daga cikin aƙida ta ibn taimiyya wanda yake munana shine ya ce wato halitta ba wato jinsin halitta ba bai da farko jinsin halitta bai da farko wanda za ku ji su madatai da suwaye suna ta faɗi haka suna ta ɗauko da wannan maganganu za cewa ai duk daga cikin abin da ake jifa ibn tayyiba ya ce wai wuta wuta za ta tsari ya ce duk halitta ba ta da farko kaga kaga yana cewa akwai wani wani ubangiji tare da ubangiji kenan a kasancewar su fil azal ba za su kare ba to abin da shi ana yake faɗa wa annahu yaji'u yawmal qiyamati ba alla lam yakun ja'iya yace ubangiji zai zo tashar kiyama bayan da can bai zo ba abin da mai sala yake magana a shi sufan ubangiji na aiki tana sabantuwa tana sabantuwa yanzu halittar da ya mun ba ita ce halittar da ya mahaifina ba halittar da ya yi ma mahaifina ita ce mafi dadewa in ka kwatanta da halittar da ni mu dan ta an samu da mahaifina za a sami za a samar da ni wannan abun a fili yake baya bukatar abu to su a wajen waɗannan mutane su ce wannan in ka faɗa haka to aka jingina ma ubangiji sabantuwa sabo kuma wannan na abin halitta ne to shi kuma mun kuma ahlus sunna su masu sanar abin da suke faɗa musu a'a ita in aka ce maganar ubangiji karimi ya ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe shine ba za ka ce ga wani lokaci da ubangiji shi a lokacin ya fara magana ba ko kamar mu yanzu za ku ga haihuwar mu ta riga iya maganar mu sai da aka haife mu bayan wani lokaci muka koyi tafiya muka koyi magana ashe kaga magana a wani lokaci mun zama mun ba mu iya magana ba amma ubangiji babu wani lokaci da aka ce bai iya magana ba tuntuni yana magana amma yaya ubangiji ke magana wanda tana alaka da ganin damansa ne yana magana sadda ya ga dama lokacin da ya ga dama a kuma yanayin da ya ga dama to wannan shine ke cewa to annabi ya ji wannan zuwan da zai yi ta sharkiya bai riga ya zo ba sai ya shi kiyamin ya zo sannan zai so wannan abin da yake yi na sakowa wato wato sama ta kusa duk daren duniya yana cewa tambaye tambaye ni tambaye ni bawan amsa maka a yau ne bai riga yi shi ba sai an jima zai yi zuwa da zai tashi alkiyama bai riga yi ba to wannan shine ake cewa to ita sufafin ubangiji akwai daga cikin sufu da in ka kalla zuwa nau'in su dangin wannan sufar tasa ba ta da farko ba ta da ƙarshe kamar sufan magana kamar sufan halitta ubangiji ba wani abu mahaluki biyar za ka ce wai shi daga shi ubangiji bai taɓa yin halitta ko bai koya ba sai a wannan sai akan wannan kamar alƙalami kamar al'arhi kamar waye gabani nan bai iya halittar ba babu saboda lafazin alhalku sifan alhalku alhallaku al'alim ko alhalik wannan sifan sa ce ta fil azal bai ba wai daga baya same ta ba ba kai ne ba sai da lokacin da ka koyi kira sannan za a kira ka maki to shi sifan halitta wannan shi da matan wannan yana tare da zatinsa amma ɗaya ɗewan halittar ɗaya ɗewan maganganunsa yana da alaƙa da ganin damansa sai lokacin da ya ga dama ya yake sanya tada halittar malam wani tare da halitta to ashe kun ga a ɗaya ɗewan aikin ubangiji ana samun sabantuwa ana samun raskake da rigayayye wani ya riga wani wani ya riga wani ana samun asabiq da allahi amma in ka kalli dangin aikin baki daya wannan ba za ka ce akwai lokacin da ubangiji ya koya ba wannan shi da abin da ibn taymiya ke magana shi ne to duk wani halitta da ka gani to a wannan gabanin wannan halittar ubangiji idan yana son ya samar da wani halitta wanda ya bafi wannan zai samar da shi kamar yadda duk wata halitta da ka gani a yanzu to nan gaban ina son ya samar da wata halitta wanda tafi wannan zai samar da ita to wannan shi ne ibn taymiya ke cewa to idan haka dangin halitta din in an kwatanta da ubangiji wannan ba ta da farko ba ta da ƙarshe amma kuma ɗaya ɗaya ba halittu da ubangiji yake yi wannan duka suna da farko suna da ƙarshe wannan kuma yana yi ne ma yana yin raddi masu su falasifa falasifa da suke magana wannan wani lokaci in kana da bukata wanda ya san lissafi ya san akwai abin da kira irin infinity nan muna makaranta lokacin muna koyon ka rubutu a rakin ar akwai wani madaurin shanu da muke yi ai madaurin shanu infinity ake gaya maka in kai dama infinity in kai in kai in kai gaba infinity in kai baya infinity haka ake yi saboda duk yanda kai ka daure irin nan in kai gaba ji akwai space za ka iya ƙara daurewa irin wannan haka za ka tafi ka tafi ka zuwa gaba iyaka in ka ci gaba kuma haka za ka tafi ka tafi zuwa gaba iyaka to wannan shine abin da ake magana dangin aikin ubangiji ba ta da iyaka amma ɗaya ɗaya wannan wannan ana samun sabantuwa a aikinsa ni'imomi da zai ba mutane aljanna wasu suna yana karewa wani zai zai ƙara musu wani zai ƙara musu wani haka har zuwa babu iyaka to wannan wai shine wai har aka wannan wani ke ganin wani kamar ya ci gari wai bari ya kawo a ce ibn taymiya sa da kalamin aqidu waɗannan mutane tsaranta tare da su sun ce wai duniya ba ta da farko ba ta da ƙarshe halitta ba ta da farko ba ta da ƙarshe kun ji wannan ita ce maganar da da mutum yake yi wannan shine zaka je wa annahu yaji'u yawmal qiyamati zai wanta sharqiya ba da Allah mai kun jayi kaga dai arsala malam ba aka yi faɗa ba cewa zai ubangiji ya zo wal malaku safa safa abin da faɗa kenan amma ana sai ce yaji'u yawmal qiyamati ba da Allah mai kun jayi wal malaku safa safa ya kun ƙara cewa wa annahu fawqa samawati yana saman saman sa baki da ala arshi saman al'arshinsa duna arziki ba a cewa ubangiji na garo da halittarsa a duniya a doron kasa duna arziki me yasa da wannan hikima na wannan magana wa annahu fi kulli makanin da ilimi amma ilimin sa yake wai ko ina kaji ban abin da ke faɗa amma yanzu akan wannan akidan wani zai zo haka nan ya tabbata mutane yana cewa wannan jahilci kaga sai da sai sai je duba ganin to wannan malikin da nake bi wai za zaɓusan ka nake yi ko ko a'a dai kawai wato rabatni bida'i hawa sallatin ina son yi wani abu ne in ya mun dadi in ce malikiya in bai mun dadi ba in share in ce ba malikiya ba ya ko ce wa annal imana qawlun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalan bil jawarih wa yazil bi ta'a wa yanqus bil ma'siya yace imani magana ce ta baka ikhlasi ne a cikin zuciya aiki ne daga cikin gaba yana karuwa da da'a yana ruwa ruwa da kuma sabon Allah wannan ba shi ne abin mukan tare ma malik ba wannan bawa Allah ya rasu 8386 bayan hijira mai risala ya rasu 386 bayan hijira shi yasa na ce muku kaga duk wannan abin da muka kawo nan za mu kawo daga mutaqaddimuna ne kowa ma shi ma in tashi shi ma abin da ya fata rika yake da Allah ka ga ana ta tattaunawa ana kawo ana bar shafuka babu gada babu dalili a in ana magana addini kawo waɗannan dalilan naka ba magana waya ku kawo su maganganu wanda babu gada babu dalili ko ku kawo magana na wani dan baya za mu ga ana ana magana misali kan kan kan kan kan hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Hamad ibn Salma daga Zaid daga Thabit al-Bunani daga Anas bin Malik kan iyayen ma'aiki sai wani zo cewa ai wasu jahilai suka fara suka dauko wannan magana amma ya manta shi wannan wannan hadisi da dai hadisi ne ya kuma manta duk magabata duk a baya sun yi wannan magana ba wai yau ne aka fara magana ba to ba haka ake ilimi ba in ko da yanzu kai ra'ayin ka ta suyudi ne suyudi haihuwar yaushe ne 99 ɗari tara da sha ɗaya aka haifi sun aka yi rasu haihuwar yiye ne ba fa wani ba fa wani wanda ba fa wani sahabi ne wannan mutum ba fa tabi ba ba ta tabi ne ba ba shi da tsakanin shi da shi Usman kaɗan ne wasu shekaru ne haka shi Usman ya rasu dubu ɗaya da ɗari da talatin da uku shi kuma ya rasu ɗari tara da sha ɗaya tsakaninsu da ba wani abu ne mai nisa ba amma yanzu ka kake siyu ɗin nan wani sahabi ne za a ta kama maka magana da magana siyu shi annabi ne so ya kace a riga kula da wannan abubuwa shi na bal da kama cewa kullum ma qaddamna zikrahu da abin da muka muka ga maka nan a wannan aqida tamu fa huwa qawl ahli sunnati qawl ahli sunnati wa imamati an-nas fi fiqh wal hadith mana magana ce da ahli sunna ko magana ce ta jagorin malamai mutane a fiqh da hadisi a wannan al'umma wa kullu qawl malik kuma dukkan shi magana malik ne fa zai hu mansusun minhu da minhu mansusun a ciki akwai abin da malik karara ba ya faɗa wa minhu ma'lum min madhhabi da kuma akwai wanda ma ko bai faɗa ba amma dai akan mazhabin sa ne to kun ji wannan shine aqidar muka ce wannan yarsa dari uku da tamanin da shida to muka ƙara jirgawa gaba sai sai alqadi abdul wahab al-baghdadi yarsa dari uku da ashirin da biyu in misali su masu masu masu ɗalibin rabani da su waye sun ce wai wannan aqida ta mai risala wai wai da su aka masa an ji an mushtumshe ne da shi yanzu kaka wannan wannan sai je dauko wannan maganar kawai sai je na masa shari shi lokacin ba idan shi sun yi sun yi tsakaninsu da mai risala ba akwai zumunci yana da littafin da rubuta shi ma kinin da risala ne wani wanda yake dan bin kafin kamar zai ga muna karanta da littafin al-talqi bai da mashi da risala akwai wasu wajeje ma yana da wasu khasa'is wanda ma yake ban iya zama ya fi risala ma wanda littafin nasa littafi ne iri ɗaya da risala ba yanda duk malikiya ne a cikin shi ma wannan malikiya ne a ciki amma da ita sai inda inda wani yace wa annahu faqa arshil majid bi zati wa fi kulli makanin bi ilmi yarka yin shari ya faɗi ba dalilin da sa Allah ta'ala a dalilin da sa musulmai ahli sunna suka ce wannan shine gidan ahli sunna jama'a yace ai ubangiji in zamu roƙi Allah ai sa muke muke kullu da addu'a kaga ya sai kullu shin nabi bayan hijira bayan wannan sai na zabi duk in ta kawo mana banganu na wato waɗannan manyan malamai bayan wannan sai akwai Abu Umar Yusuf ibn Abdul Bar annabari al-Andalusi ya rasa 463 bayan hijira na faɗa muku cewa a tabihi shafi 30 da wani abu yayi akan wannan aqida kawai ke mana lalatawa amma an tashi wani ba zai ce wai shi wani abu da ke ba malikiya ba ce ya ce kawai mu ba zaɓen malikiya nan ba za mu yi auren ba su su zaɓen malikiya kuma su malikiya su amma kaga tare da haka sai wani ce a jahilci ne kuma zai ce ma ba malikiya ake ba in kuma wani abu ya an jara wani zai taɓa malikiyan a wasu abubuwa na furu'a zai iya kai tsara gidan sarki zai iya kai tsara wani gwamna ya ce ai dami aka aka kaza su ba sai da ba a ce alistifgar ma aka yi maimaita bayan wannan in kana son a shi wanda kuma suka malikiya hidima bayan ibn abdulbar sai wato ibn rushd al-jad ibn rushd al-jad kakan ibn rushd al-hafiz ya rasu ɗari biyar da ashirin ina tabbatar muku babu wasu maliki wanda suke malikiya hidima irin waɗannan mutanen da na faɗa shi kaga me waɗannan dama guda biyu da farko da na kawo alqadi abdul wahab da mai risala sa daga cire kulan malikiya guda shida sa daga cire kulan malikiya bari in kanta muku gani addabab yana faɗa cewa ana cewa laula shaykhan wal muhammadan wal qadiyan da zahab al madhhab in ba dan malamai guda biyu ba da muhammad guda biyu da alƙalai guda biyu da madhhab malikiya da ya tafi duk wanda ya zo bayan waɗannan mutane to albarkaci sai rubuci abinda suka faɗa a cikin littafi fa shaykhani abu muhammad ibn ibn abi zaid shaykhan ake faɗa shine wannan ibn abi al-qarawani sai kuma abubakar al-abhari can dan malamin kasan iraki yace muhammadan kuma shine muhammad ibn sahnun wa muhammad ibn muwas da kuma alqadiyan shine alqadi abu muhammad alqadi abu al al-baghdadi wannan wanda na faɗa yanzu bi at-talqin sai kuma abu al-hasan al-qassah malamin sa aka ce in ba da waɗannan ba da mazhabi ya tafi to yanzu gashi mu mun kawo maka daga cikin waɗannan tarafin guda shida mun kawo maka maganar mutane biyu suka faɗi abin da malik ya faɗa suka tafi aƙidar maliki to kaga ya kamata a fahimci wane ne ke bin malikiya da gaske waye kuma da awa yake yi shi yasa nace malikawa a Najeriya tsakanin wanda ke gaskiya yake yi ko ko da'awa akwai tsaka- akwai mai tsakanin da'awa da kuma eh, ai wato shi da'awa in babu shaida wani ba za a biye ta mutum ba a wannan mutum ya je ya duba ma'alimul imani fi ma'rifat ahlul qirawan na ad-dabbab Abdurrahman ibn Muhammad al-Ansari zai ga ma- wannan magana da da makaranta a yanzu bayan wannan kuma sai kuma shi al-Albani wa tahsil bi al-utubiyya na na shi shi wato Ibn Rushd al-Jadd to in babu in bayan waɗannan babu kamar su an dai a malikiya ne in dai malikiya ne sai da sai da tsaya ma waɗannan mutane sai da ka ci amfani da su duk ga su babu wanda ya saba akan cewa wannan ita ce aqidar Malik ibn Anas babu wanda ya saba akan cewa wannan ita ce aqidar Malik ibn Anas saboda haka abinda muke a wannan kasa ina muka samu shi to kamata yi in mu ba cewa muka yi kan mu- wa za mu mu mutum tilas ba tunda dai mu Allah ta'ala bai ba mu tungiya annaba amma dai ka duka bar mutane suna sararawa kai tun da malikin nan kai zaɓi sanka kake yi zaɓi sanka kake yi to mu wa ka bar mu mu zaɓi abin da muke ganin ya a dalili yana goya mushi baya hasali ma bale ba ba ba da wata wata ruwa ta bid'a da ake rubuta daga wajensa dan ne ba za ka yi ba za ka yi tafaki da shi akan abin da ke rike da gaskiya ba sai dai kuma abin da kai ka gana ba wanda kuma har a cikin a cikin furu'a kuma shi ma kansa daga baya ya tabbata cewa ka sanin abin da muka gana muke rikewa a furu'a ba wato furu'a shine fikin banda wannan a- a- akwai magana kan a- a- da maliki ke da ita akan wato yawan yin musu game da lamarin addini a zauna ana kawo wasu abubuwa na na kalam kalam wannan zaurance da ake zo ana kawowa ana cewa abin da su masu kawai da suke bi a ta kawo wasu wasu wasu sufofi sai a ce wannan da hankula sun- da hankula na nuna su za ga akwai ah, sifatin nafsiyya akwai sifatin ma'ani akwai sifatin ma'anawiyya za ku duka suna zuwa suna kawowa zai bambanci tsakanin sifatin ma'ani da ma'anawiyya ma sai kai daga ce wurin wurin kaza nuni bambanci an ce maka al-ilmu can kuma an ce wa huwa kaunuhu aliman to bambancin dai gane shi wata ilimi wanda kuma a halin karanta shi mai ilimi ba ce ka bambance abin zai baka zai zai sai ka ka harsa za ka yi a wasu wasu babban ma da suka kawo ba duk babu ba shi ne aka- ba shi ne ba ba ga wata ke faɗi wasu za ka su ba malik yana faɗin kaulin wa amal wa atiqad amma su suna ta kidan wujudu waye waye da sauransu wannan da ba ba shi ne yaren shari'a ba to malik ab- yana da ruwaya آه، عبد الله بن الإمام أحمد يبتر أشكي لتافنسا العلل ومعرفة الرجال ده بابنسا ده إسحاق بن عيسى الطباع إذا رأيت مالك ابن أنس يعيب الرجال والمراء في الدين هذا إذا أهل سنة لله قد سنة شوى يباسة وانا منطقة منطقة أنا أكا داجي أكا سيسا أكا سنة أبو كانتا da haka baka aka ta kantarwa wallahi aka ake zuwa shi malamin bai gane ba muwa ba ma gane wa haka za a ga mu rusa jarabawa wani abu sai da mu je mu haddace abin da ya kamata mu haddace mun san jarabawa ce kawai wallahi tun tun san da a fara har a gama akwai lokacin ɗaya da cikin malamin malamin ma wani ya ce shi malam ba fa a gara kafin ya ce ai da ba a yi da ka gane ba kuma wannan wani da tauhidi a wajensu tauhidi sunansa kenan ai kana warance malam me dalilin da ke cewa kun samuwar ubangiji da ba ba magana wani bautan Allah ba wata wai wai kaka bauta ba wani Allah da wasu zuwa kaburbura ko waye duk ba ba kawai samuwar ubangiji samuwa tahsilul hasil kawai ka tsaya kana kawo hujja wai sama da sama kasa da kasa dan Allah ya zo da kana bukatar ka kin bata lokaci kan wannan sama da sama kasa da kasa yanzu samuwar ubangiji da za ta bata lokaci ana ta yi mun gane ba mun gane ba mun gane malam ban gane ba a'a ba cewa aka ce ba su ake gane ba mun da ilwazi haka ta haka za ga wannan haka aka dukata da modal tabi amma amma da yawa mu da yawa mu sai bayan Allah ta'ala ya sanya ma mun shigar ta ibn tabiya sannan ka fara gane da su ina suka dusa da kuma sharhin al-akhbari wannan mai azar ne yana da littafi sunnahul munawwaraq fi ilm al-mantiq da yayi sai da muka duba maganunsa maganunsa sai su al-mi'yar na suka gani sannan aka fara ma fahimta ina aka dusa amma farko da can gaba shi da ba a gani kuma mun tsammanin abin wai gazawa mu ce wallahi muka je muna magana da malaman mutuwa sai da haka akai wallahi za ku ji Muhammad Sani Umar yana mai taji da haka akai a lokacin za a yi ayi ayi ayi aja ayi aja a ce wani yana ba mu labarin wani malamin sai an ja an ja an ja sai wani sai wani daka wani daka benci kawai ai gaba shi bai gane ba kan buwa mu gane ba kuma ya daka benci kawai sai ai gaba ko tawhidi kenan tawhidi ko tawhidi ku mu gane ba duka to shine maliki cewa ra'aytu malik ibn anas ya'ibu rijala wal mira'ati bin naga malik ibn anas yana yana cewa yana aibata ma mutane a rika yawan tsaya ana musu kami da addini musu da ba za a gane ba qala yana cewa afa kullama kana rajulun ajdalu min rajul yanzu za mu ce addini ba mu san wani ma'aunin gaskiya addini ba duk lokacin da aka samu wani mutumi ya fi zar- za- ya fi wato zaƙin magana ya fi ya fi wani iya zance shi dabiya ne ya fi shi iya zance dan haka zai mu ce to wani ke da gaskiya ran da aka samu wani kuma shi kuma sai zama wato musa kenan shi shi ma mun kama wancan yace a ran da an rubuta ma ja'a bihi jibrilu ila annabi sai kawai mutum kuɗa abin da manzala ya zo ma annabi da shi shi sa muke faɗa cewa wai a ce wai kullum duk wani sati a rika zuwa ga ga sunna ga wanda ba sunna yake ba a dinga wara kansu a tuna wani ko kuma wani ya yi wani shafi a facebook ake sake na tattaunawa za ga yadda su asali suke tattaunawa wannan mu duk mun sha faɗa musu a cikin abokanmu wanda suke tare da su sun gaggaya musu kuma mu ma yayin da munasaba ta kawo muna faɗa cewa wannan ba hanya ce galibin al'amari na na ganewa ba saboda galibi dole ya ɗauki ra'ayi ba ya bari baya bari in dai abin an gina shi akan musu inda an gina inda musu na iya na kawo a fahimci wani abu ina tabbatar muku da yanzu ingila ba ingila ba kowa sai sai sai sai musulmi hatta wannan cambridge na oxford ne yake ke ingila wani ne ke amurka wani ne ke ingila tsakanin kam oxford ne ke ingila to oxford in ka je karɓar tarihi oxford ai ai akan tattaunawa akan gina ta shi za ko gidan wato gidan majalisu na ingila za ka ga tattaunawa ake gidan wani yana najeriya ba abin da mai suna ne ai zance ne da ita kawai ba wani abu ba kawai zance ne da idan ta je ta yi a ta ruru ana daga ana daga hannu ana ta hawa ta yi ta kyauta tattaunawa na inda tattaunawa na ba ya kawo mai gaskiya dan ina iya ina da gaskiya ba ban isa yana zan ta tattauna da kai ba kai ba kai ta kawo dalilai haka babu kai da ba dalilai sai hayin shiru ita gaskiya ana gane gaskiya ne da Qur'ani da Sunna kawai saboda haka wannan shi abin da maliki faɗa to a kullama afa kullama kana rajulun ajdalu min rajul a ce duk wani iya wani wani da yafi wani iya musu a ran da ana ruza ma ja'a bihi jibril ila nabi sai mutum kuda mai wannan maganar ta musu nasa ko mutum kuda abinda jibril zo manzo Allah yanzu yanzu kaga wani yanzu ba ashari ba mutazili ya ce a qur'ani din halitta ubangiji ne Allah ta'ala baya magana Allah ta'ala baya duk wadansu hukun nasa baya da in ka ce ma Allah yanzu hukun nan to kai ma kai shirka ba shi wai tauhidi a wajensa shi da kace Allah duk baya da wannan hukun nasa in ka ce yana da shi to kai shirka shi kuma yanzu ba ashari masu addini a ƙasar nan da suka zo da suka sai suka ce a yana magana amma ne magana ce kadimiya ko dai je tarihi a wani waje kaman wani rediyo aji ko kuma ya maka kirshi wannan duk ba an ka je a kawo ba to ina galibi ina maganu ba ciki sai ku kawo qur'ani ko sunna inda kuna son ku ce ga dalilin mu sai ka kawo qur'ani ko sunna amma in dai hankali ne ka ka gama kawo hankalin ka shi ma wani ya kawo hankalinsa kuma idan misali wani ya zo ya zo ce malik akwai wanda yake zai taba zuwa cewa ni musu yake son yi da kai na ci na ci ka kabi ni in ka ci ni in bi ka sai ce auto to ai kai kana ni kana kokonto ni kuma ka ba kokonto nake ba ni kuma ba na bin kokonto yace kaga amma ana fa ala bayyinatin min amri ni kaga nan ina ina kan yaqini ne ni ba na shakka ba ubangiji ya ce maza na ka je ka gaya musu ga hanya na ina kira ni da wanda suka bi na ala basiratin ala al-ilm al-yaqin yace wa amma anta amma kai fa shakun kai kana hukunta ne fa zahab ila shakin mithlika fa khasim ka je kai husuma da wani wani irinka wannan shine wato abin da shi tasibul madarik alqadi ya kawo wannan wannan magana sai kaga kaga wato ashe tattaunawa in yayin da ake tsarin tattaunawa za ta kawo tsami ido wani na cewa wani bai fahimci da abu na addini ba ko ko a'a muka zo mu tattauna saboda mu ƙara juna wannan babu komi ubangiji ya cewa jadilhum billati hiya ahsan amma kawai mu zo mu tattauna haka a wane ya je ya haɗu hujjojinsa kuma da a ƙare ma ku kowa kuna yi ringimu kan reshe ba kun sake kun sake reshen kama ganye ba ba asalin ba wato shi asalin asali ba qur'ani da sunna wani awade na kawai sai ce aha ai ga su ya faɗa ai ga wani wani ya faɗa ai ga wani wani ya faɗa ni ma jin kawo ai ga malam wani ya faɗa ga malam wani ya faɗa to malamai a dinga gwana maganganu maganar malami hujja ce akan makasar da musa sai dai jima'i amma hujja shine qur'ani sunna sannan kuma sai ijma'in malamai sahabbai al-ilm qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bi tamwi sannan kuma wato imam malik daga cikin aqidarsa a wannan wanda a wannan kara ga to da dama muna kauce mata wanda kuma aqida ce ta magabata shine wato yana kin wani mutum ce yana da wani sabon ilimi ilimin sa na musamman ne shi kawai daga shi sai ubangiji ne ya bashi ko kuma shi saboda kawai ya je yana yin wasu wasu horar da kai ne ko ya je na yin wasu ibadi duka ne yasa yake yin wannan wanda sai kira ilmul batin ko ilmul ladun ne yace inna ilmal batin yace ai ka ilmin nan na koyi da kake faɗa la ya'rifu illa man alima man alima adh-dhahir wa 'amila bihi ba mai sanin ilimi na boye sai wanda ya san ilimi na shari'a wanda ya aiki da ilimin shari'a ubangiji kuma daga baya sai ya dinga mashi wani ƙarin ilimi akan ilimin da ya sani inji malik da Allah yanzu wannan a ƙasar nan haka muke haka muke yanzu ilmin akwai masu cewa ma saboda wannan alhabu ya fi ya fi annabi Musa ma daraja shi wanda ilmin ladunni ne wanda shari'a yake shi kuma ladunniya wanda kaga da ubangiji yake samu ta malami cewa inna ilmal batin la ya'rifuhu illa man alima adh-dhahir wa 'amila bihi fathu Allah 'alayka ilmal batin Allah ya baka fatahi da wani ilimi mai zurfi wa la yakunu dhalika illa ba fathi qalbihi wa tanwirihi wannan ba zai zama ba sai idan ubangiji ya bude maka zuciyan ya bude zuciyan musulmi ya kuma haska zuciyan musulmi wanda wannan kuma zai mutu ya dauki zahiri ya dauki shari'a amma a wannan kasa akwai wanda za ku gani ana cewa wani wani da bashi da sallah ma shi ila duk da dukkan yana tsammanin satin baya ne wani abokin aikin ya zo hankalinsa a tashe yana cewa wallahi wani abu ya gani shi bai saba da nan kano ba shi ba ba wai buɗa yake da mutane ba ita shi wani ne ya gani an zo ana yin sallah ana yin sallah kawai su shi aiki ya zo yana yi na irin wato ijarar na ijinga sai kowa ya sallah shi ba don sai bai sallah ba ita shi yanzu ne zai sallah in yaje sallah ma shi kansa zai ba shi ya riga ya kai wani matsayi ya yi wasu ya gaba ya kaza ya kaza ya kaza ai na suke samuwa waɗannan yara na suke samuwa ai ba su da kawai suka gani kawai wani wani ra'ayi ne kawai daga sama suka ɗauka ba wani ne ke gaya musu wani ne koya musu to wani malkiya kenan to mutum fatiri irin wannan kuma wai kuma akan shi ne zai yana rigima kuma kan malkiya shi ne zai yana magana rigima kan malkiya ya za ka bar inda malik ya fi zama imam ba shi ne bangaren wato wuta da aljanna sanin ilimin wuta da aljanna ilimin shari'a ka ce ba imam bane bangaren tauhidi kuma ka zo ka ce kuma sai da ka zo akai za ka yi shi eh ya zaka yi ba haka sai daga baya sai ce ma wannan mutum ne ce alayka bil bayyin ka ga dai alayka bil bayyin al mahab ka je ka samu gaskiya guda daya wanda manzo Allah ya Allah ta'ala ya ba manzo Allah ita karara ka dauke ta ita daya wa iyyaka wa bunayyat turuq na hare ka daga mu ka dinga wasu hanyoyi wa alaifi ma ta'arif ka yi aiki da abin da ka sani a harshen manzo wato ma la ta'arif kamar abin da baka sani ba kamar kamar su wannan abin da baka sani ba duk bata ce imam malik ya faɗa wannan a cikin tafsirul wadad al-qadi iyad al-qadi iyad wanda ake ta magana ne a shafafa shi ma kansa wani lokaci wata kila za a zo a magana a kansa a bayan da ya kasan nan za su je su ɗauko mangani wasu mangani na shafa kuma can can gaba ku ɗauka ba can bayan ku ɗauka ba ma ku ɗauko wata magana a kan tafiya yanzu ma ku a rigima ita ɗaya na magana tasa wanda ya iya zama daidai ya iya ba zama ba daidai kila ma malamai sun masa gyara tun a da can malamai sun masa gyara watakila amma ka je ka ɗauko amma inda ya gaskiyan garari ya garar wanda ba a san ta manta wannan magana kai ka saba kuma kuma yanzu kai da kai ne ku kuke da iko ku kuke da ita ban faɗa kuma kun ce dole wannan abin da ake yi ba malkiya bane kuma dole a ja tsaye da wancan mutum haba jama'a mun riga kan ma'adanci wannan shine magana game da bangaren aqida ta malik suna da yawa muka tabi irin wannan sai sai sai sai sai a yi na wancan zaman kuma ban gama abin da ya kamata mu yi ba yanzu zan shiga bangare na ibada tauhidul ibada wannan wannan al masail al aqdiyya ilmiya kabariyya wannan da mun kullu duk suna da alaka da shiga shigan imani yanzu zan yi magana kuma akan tauhidul ibada da kuma sunna tauhidul ibada ko tauhid shine wani abu da muke fara la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah abin da kace shine ba za ka bauta ma Allah ta ba za ka bauta ma wani Allah ba sai Allah shi daya kuma za ka bauta shi a sharadin da yake za ka nuna kai ka karɓa la ilaha illallah baki dai babu sharadi sharadin ikhlasi za ka nufaci ubangiji ne kada ya baka lada sharadin tasbiki za ka gargata ubangiji sharadin yaqini ba za ka ba ubangiji tantama ba abin da ya baka labari sharadin qabuli za ka karɓa duk abin da ya baka sharadin istislami za ka yi miƙa wuya ka ce kai ka riga ka mutu kawai ka narke sai a yanda ubangiji yayi da kai sharadin muhabba cewa kai kana kai kana san Allah kuma soyayyan Allah zaka fifita akan komi wanda take la ilaha illallah sharadanta ita kuma shi kuma sharadin ma'aiki shine Muhammadu Rasulullah wannan shi yarin da kake faɗa shine tajiril mutaba'a ba za ka taɓa yin wasu shari'a ba sai a mahangansa da Allah wanda yake da ilimin batini ko ilimin ladunni yayi Muhammadu Rasulullah ta shi kake nan wanda ta shi subancin da zai yi subanci ne wanda yake samu a lungu shi daya kashafi ne ubangiji ya masa kawai zai ce ya kawai ya tashi kawai rana rana tsaka siddan yace kawai ga ta wani ya bashi lati ba a san wane ne shi ba shi ne zai ke faɗa cewa wane ne mai cewa yanzu misali zai yi zai yi misali a samu wani bawan Allah ya je ya ƙarya ta shi adam ne ko ba adam ba a cikin dan adam za a iya samu ya ce shi annabi ne wannan magana da yake ba shi annabi ne ai ma su su ba su faɗa haka ai suna faɗa zai ce shi yanzu ai wato ya ga shi na magana amma sai ya gane cewa annabi ne yake magana a bakinsa ba suna faɗa ba to kaga wannan zai zai zama shaidani ko zai zama shaidani tunda musu wanda jiki tsoka ce shi annabi ne kasan ba dabba ne ba to aljini ne ba ya zo ce shi annabi ne kuma annabi ne shi ba annabi ce wai shaidani la ta masalu bihi a hakika ne in kai ka san annabin da gaske kamar Umar kamar Abubakar kamar Abubakar kamar Ali kamar Uthman sun san manzo Allah da gaske wani ba zai zo kawai haka ne musu gurin gurin ce ni ne manzo Allah ba sai da kai ka san shi ne in ya biya da awaci shi annabi ne idan ka gani ta yana za ka gani ba ta inda za ka gani sai in shi yadda ya baka kawai ka sa rai sai dai sai dai kawai ka ci admission ne wannan amma baka iya baka rantsi da Allah kace wallahi tallahi wannan shine wannan Allah baka iya saboda kai baka san shi ba su da suka san shi in shaytanin ya zo sai wannan ba wannan Allah bane saboda haka to da waya sanar shi ka cewa yanzu wanda ke fushi maka wannan Allah da ya gaya maka cewa daga cikin wannan Allah ne aka ga babu aka ga wannan ka ji da addinin ka rashin tabbas sai ka zo ka bi tabbas shari'a kawai to tauhidi muhammadu rasulullah wannan da muke da muke faɗa shi ne na farko mu yi mishi da'a a abin da ya bada umarni abin da ya tsawa mu hannu sannan kuma wato mu so shi baki daya mu so shi soyayya ta bai daya ta baki daya in ba ubangijinsa ba shi ma manzo Allah muna son sa ne saboda Allah ta'ala saboda haka dole mu yi cewa shi soyayya da zamu manzo Allah kasa take da soyayya da take ma Allah ta'ala saboda shi ma muna son sa ne saboda Allah ba wai kamar da suke cewa ba wai daidai wai yana kudi da kudi ai kaga abu ya lalace ai ta mushi kama Allah shirka ladina amanu shirku hubban lillah Allah ta lace soyayya ubangiji sama sai soyayya ma'aikin sai kuma soyayya sauran halittu baki daya to a wannan abin da ake magana shine ka gina addinin ka gabaki daya akan kawai ikhlasi tauhidi da kuma biyayya ga shari'a manzon Allah wannan shine abin da ake magana wannan shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamar to idan aka samu tasgaro kuma a cikin shari'a musulunci a cikin qur'ani wai da yayi magana akan wannan wannan malu jam lahum shuraka shar'u lahum min ajli ma lam ya'zan bihi Allah sai da wasu ababen tarayya ne da suka da suka zama wato kini ga ubangiji suna tsaga musu wani abu na addini wasu dokokin da ubangiji bai izini ba ashe ka san ashe ka ga cewa ba ba a kawo ma Allah ta'ala wani abu da sunan shari'a sai ubangiji ya izini kuma izini a bakin mu ake sani a bakin manzon Allah ko dai abin da manzon Allah ya faɗa karara ko abin da ya yi da usulin sa usul wato abin da ya sa tirakun da ya sa sai aka ce wannan ya yi daidai da wannan magana ya ce ya ce a rika yin kyauta ai ba ta ya ga ce maka je ka ba malam amru ko malam zaid ba ya riga ga maka cewa a rika yin kyauta kawai magana ya tsare kaga sai ka gina shi akan usul din sa kaga wannan yana yana shi la ilaha illallah tana kore maka shirka muhammadu rasulullah kuma tana kore maka bid'a kai la ta da kai akan kuma tauhidi da sunna to wannan shine abin da shi abin da shi imam malik shi kansa yake akai imam malik ya dauki wannan wannan aqidan sosan gaske imam malik abin da ake rawaitowa daga wajensa shine san a cikin addini akwai wata bid'a kyakkyawa ba wanda kamar da zaku gani a za ku ga malamai da yawa suna kawo magana a waje daga imam malik cewa addinin addinin mutunci babu wata bid'a kyakkyawa babu wata bid'a kyakkyawa da mutum zai ci kira ce bid'a ce kyakkyawa kawai ji abin ya masa daɗi babu ji imam malik a in an mutum na sai ya duba zai duba ko ko ce alwafaqat ko ma alayhi sa ne ne a shaku ne zai ga yanayin yanda ya kawo su abubuwa a cewa imam malik yana shi a aqida sa shine wato kar a kirkiro mutane abin da ke sabanin abin da magabata suke akai wannan ba shine abin da su ahli sunna kasan da suke faɗi ba a wannan shine ra'ayin su kar ka ce wai a kai abin da iyayen ku suke akai shekara 40 50 baya an muna ce maka yanzu ka yanzu ka gaza ka yi sakaci Allah ka kaci shekara dubu mana jirgin shekara dubu yanzu ka gani wannan muka hawo shekara ɗari hudu shekara ɗari uku shekara ba mun ba mun ji dubu mamuwa kai da kawo shekara wanda suka shekara dubu tun zamanin annabi da sahabbai da suka ji sarki fitawa wannan su ake magana aka zata wa mashi haƙiƙa rasulullahi ba'da ma tabayyana lahu huda wa ita bi ghayra sabilil mu'minin sabilil mu'minin sune mu na farko sune sahabbai kar ka je ka girgiro imam malik akwai abin da ibn hazm zahiri a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam madalaji na shida shafi na hamsin da takwas ya riwayato da sanadinsa zuwa ga abdul malik ibn habib wannan wato ba malikin yace akhbarani ibn al-majishun alim imam malik ibn al-majishun ya bada labari annahu qala malik ya ce قال مالك ابن أنس من أحدث في هذه الأمة شيئا دون wanda ya fara da wani abu a cikin wannan al'umma lam yakun alaiha salafuha wannan magabatan wannan al'umma ba sa kan wannan abu faqad za'ama anna rasulullahi khana risalati ya riya cewa manzo Allah yanzu ya yi ha'inci a risalarsa لأن الله تعالى يقول سبحانه وتعالى أنا شيوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله تعالى يجي شيوا دي أيوها لن شكا muku addininku. na kuma cika muku ni'imar da na yi muku na kuma yadda muku musulunci a zayin addini ita fa malam yakun yawma idin dinan duk abin da da a tan a lokacin sahabbai bai zama addini ba fa la yakun yawma dinan bai zama addini ba wannan malik kai tsaye kaga yana bayan cewa babu wata bid'a kyakkyawa da mun shi abin da yake cewa ka je abin da yake salafa ka suka zo da shi wasu daga cikin malik malikawa yan ƙarshen zamani masu yan sai an koya sai an ɗauki wasu maganganu an bar bankare ma malami ita yanzu ka fara cewa to ai wannan ruwayar ibn halal zahiri ya kawo wannan ma'anar wannan ruwayar in kun je kun duba ba wai ibn halal zahiri shi yake kadai ya kawo ba kusan tsare kun da kuma da suka zo gabanin sa ba daga su al-su al-badi da sauransu da su al-qadi yanzu suna kawo magana a wannan ma'ana ta malik malik yana cewa lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa bima aslaha awwalaha wannan al-mutan a cikin al-badi shi ya kawo wannan magana haka ya kai kawai da wannan magana suna cewa wai ibn hazm ya kawo kuma wai a cikin isnadin akwai malaman ibn hazm da ba a san su ba eh to kuma wannan kaga rashin sanin ilimi ne in ba haka ba wannan wanda ba a san su ba duk su ne da yake ruwa a cikin a muhallansa idan ba ka san su ba a lokacin su lokacin ya abubuwa sun dan yi sauki galibi ruwayan hadisai da ake a rubuce yake saboda abin da ake gudu na cewa wani ya da shi ko bai da shi ba duk babu shi babu shi kuma wani abu ne a lokacin da yake faɗa a lokacin waɗanda suka yi ibn hazm da yake rigima da su an su ne malikiya a lokacin a nan andalusin je zai je kawo wata magana ta imamu su su da wannan magana ba kuma sadaka masa kafa ba sadaka masa kafa ba sai ka duk wannan magana magana ce wacce take ba ba daidai ba al-malik ibn habib kuma in magana ake cewa shi ruwaya wannan yana ruwaito abin da yake magana malamin sani magana malamin sani ibn habib abin da aka soke shi na hadisi ba magana ce ta ta hadisi ne ba magana ce ta ta wannan saboda kuma shi ma saboda yana da sassauci wajen bin hadisi saboda kusan su sun fi son malamai sun fasar in za ka ji hadisi ka ji in ka ji kuma ka rubuta to shi ba ruwansa kawai bayan ya dan saba abin da samu da ilimi to yana daukan hadisai min ijazat wani muwa kusan yanzu ai da aka muke daukan hadisan muwa yanzu muwa duk yanzu aka muke an muka dan ji wasu bangare daga baya sai sai kawai a ba mu ijaza duka rawa haka ake yi to in ada ne mun duk duk duk mu warauna ne in ada ne lokacin ake daukan hadisi da gaske a ce kawai yanzu ka ruwa za ka wasu yan hadisai ne uku guda uku hudu biyar ka ne dago aka ce malamin kace dinna muka ijaza in ada ne a wannan ai wannan ai kai ka san wannan wannan ina ai ba ta ba wannan rauni a wajen ka to wannan yana da mutum abin da sauran lokacin Abdul Malik ibn Habib aka dan soke su da wannan haka wannan abu yanzu ya riga ya riga ya riga ya gushi a saboda haka Imam Malik yana da ra'ayin cewa duk abin da mutum zai kawo to ya san yana da magabaci imamu ahmad na cewa na hane ka kakka faɗi magana da baka da magabaci akan ta kan ka fara wata aqida da baka da magabaci akan ta to yanzu saboda Allah aqidan da muke a nan wane ne ko a wajen ku ko kar ma a bata lokaci wane ne yaji suka ma da mazhab imam malik ba cewa a ringa bin ra'ayi magabata ko ko masu cewa ka kirkiro kai koyi ba koyi su ba ai koyi ba koyi suke cewa amma kuma malikin suke bi da gaske kuma wanda ya saba wanda kuma ba malikin ke bi da gaske su sun imam malik cewa yake duk abin da zaka je ka kawo duk abin da zaka je ka kawo lan yusliha akhir hadhihi al-umma ba abin da zai gyara karshen wannan al'umma illa bi ma aslaha awwalaha shi da abin da ya gyara na farkon su da gyara na farkon su qur'ani da sunna shi ne yake cewa fa ma lam yakun dinan yawma idin fala yakun al-yawma dinan abin da zai mai zama addini mai zan ka zo ka ce addini ba zai zama addini maliki faɗin wannan magana yanzu ware ne ya kuma santa a ce mashi malikan gaskiya waye kuma malikan malikanci shi tarawa ce ai kaga abin a fili yake a zan kawo da mazit kawai wasu ɗan misalai na abubuwa da muke a ƙasar nan wanda yake gashi iri ana saba malikiyan kuma amma mutum zai shamu da ke kawai malikiyan shi shi shi shi shi ne malikin gaskiya daga ce abinda malik ba a da wata ba a da wani sabani ruwaya daga wajensa shine wato yana ganin haramci da bid'an mutum ya zo ya yi gini akan kabari ko ya gina masallaci a kabari wato kabari a cikin masallaci ko masallaci a cikin kabari ko ko zai kawata kabari wannan wannan yanzu masu waɗannan masu cewa su malikawan zamanin nan ne a wannan ƙasa ta mu suna yi kuma sai wannan ra'ayin maliku ne to yaya wani ya saba ma ra'ayin maliku a furu'a kai yanzu dan kawai ka kai ka sa wuce ma a sunna da bid'a kai ba za ka je kai kai kan kara ka ce wai a hana wani kai ba a baka hajar a hana ka ba amma kana cewa a hana wani kuma haka ba adalci bane malik a wajensa ba shi daya ka bi gini gini masallaci a kabari ko kuma mutum zai kawata kabari wannan duka bid'a ce kuma hanyoyi ne na shirka a wajensa amma kaga muna yi babu tabari a wannan a wajen malikiya ma a wannan a wannan babu sannan kuma gami da sha'anin kabar ma'aiki malik akwai isma'il ibn ishaq babban alqabi ne babban bamaliki ne babban maliki ne babban malami ne yana da tab al-mahsu duk da littafin babu babu littafin amma dai duk kusan abin da ke cikin littafin za ga malamai sun kiyaye mana shi yana cewa malin na cewa man nazara an yi a cikin alƙabara fala ya fa'al duk wanda ya yi tun daga garin su ya ce ni na yi alƙawari na yi alwashi na yi bakacin cewa kabarin ma a kiran tafi ba maka ba ba madina ba ya ce wanda ya yi alwashi cewa kawai kabarin zai tafi kare ya je saboda mai ce saboda hadisin mazala ce ba a yin ba a yin alwashi in ba wajen mutane na guda uku ba sai za ka je ka yi a wurin kawai ka je wani kabari ni ka je ka dawo ka ce ka je ne ka ci ba wani kabarin ka sumbaci kabarin ka dawo Allah ya ka bukatunka maliki ce karka haka kun ji ana ana tattauna a wannan garin akan wannan misali ko ba a yi ana tattaunawa an kuma akan wannan ba irin su hawa ibn tayyiba zagi da bai ba wannan bari ku ne yace man nazara an ya'ti al-qabara fala yaf'al duk wanda ya alwashin cewa shi kabarin ma'aji zai je to kare ni ji malik ai ai kaga sai kaga waye malikin gaskiya a wurin alqabi a cikin ashafa da tatibin madarik ya kawo magana daga malik cewa la ara an yaqifa inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam ni ba na ganin mutum yazo yana cewa shi ya tsaya wajen kabarin ma'aiki ce zai wasu abubuwa wurin walakin yusallim kawai ya sallama wa yawan mutum abinsa haka muke yi haka ake yi ahlus sunna suke yi suke ake da wannan magana ta malik ko sabanin ahlus sunna wanda ba su ba yace ma shi a wajensa baya san mutum ya rika cewa zutul kabar na zai ci kabarin kabarin ma'aiki yace shi yana ganin ba yana baya kan wannan magana dalilin sa saboda hajji ya zo akan wannan inji babu malik kaga wato ashe kaga muna malikin da muke son mu bi galibi malikin da muka ga dawa ne muke son ba malikin kirki ba akwai abin da aka ibn abi shayba da da da musannaf abdurrazzaq sanani yake tara ce al-musannaf ɗinsa suke ruwaitowa ta hanyar ubaydullah al-umari daga nafi' maula ibn umar daga abdullahi dan umar cewa abdullahi dan umar an samu cewa idan zai fita yi tafiya kullum to yana zuwa kasin madina na sallah akwai kabarin ma'aiki akwai kabarin mahaifinsa akwai kabarin abubakar to in yau zai tafi har ma kullum ke mishi in yau zai tafi ai da ma shiru'i ne ya je inda makamata ya je musu addu'a ko ya je wato in zai fita wurin addu'a to shi ne yake ganin cikan zumunci tsakanin shi da waɗannan bayan Allah manzon Allah musamman sai kuma abokansa guda biyu in zai tafiya ya je ya musallama dan bai sani ba ko zai dawo in ya dawo kuma sai ya kuma ya sallama ya ce alhamdulillah Allah ya dawo da lafiya wannan ibnu umar ke yi wannan aikin jikansa ubaidullahi umar sai ke cewa ma na'lamu ahadan min ashabin nabi fa'ala zalika illa ibn umar yace mu dai kakanmu da muka an ce yana aikata wannan aikin ba mu san wani daga cikin sabon manzo Allah ba sun dace da Ibn Umar akan wannan aiki sai Abdullahi Umar ijtihadi yana sa ko malamai ba su dace da shi akan wannan ba sun ce wani ba daidai ne to sai aka samu wasu daga cikin mutanen Madina lokacin lokacin Malik ibn Anas sun koma kuma sun dauki wannan abin addini kaga shi sallama kawai yake sallama halal ne auren kamar da Malik ce walakin sallimu wa yambi sallama yake yi sai abin sa ba addu'a yake ba ba tambayan mazala yake ba ba cewa yake ni lamarin ba ya ci tana ba baka ji ya je ana ta rigima tsakanin wani umayya da su abu su abdullahi bin zubair dan abdullahi dan umar ya ce mazala to kaga abin da ake yi ba baka taba jin an ce ya hira da mazala a cikin kabarin ba amma tare da haka aka samu wasu daga cikin mutanen majalisa sun farar da wannan abu da yana da su ɗabi'a su sai aka tambayi imam malik cewa za a yi haka sai ce lam yablughuni هذا an أهل فقه بلدنا to duk a cikin almaja Abdullahi da Umar wanda muka muka riske su ko suka riske almaja Abdullahi da Umar ba mu ga suna aikata waɗannan abin da yake yi ba sun bar mata kayansa yace walan yusla akhir hadhihi al-umma illa bima aslaha awwalaha kashe wannan al'umma kuma ba su gyaru ba sai da abin da mutum na farkon suka gyaru da shi yana ganin wannan abin ba daidai bane abin da a ce a mata saboda yanzu an mai ba mutlaqin kawai an kusa ibn umar bane amma da shi ya zama silata mustaqima dinan kauye mu da wasu silata mustaqima amma da shi wani addini sabon addini imam malik cewa kar ayi kar ayi to imam malik shi da yake da fatawoyi akan waɗannan abubuwa kan cewa duk abin da zaka farar ka zama kana da magabaci mu a kasar haka mun bige kenan masu ci masu da abun malikanci malikiya ba haka muke ba ba haka ake yi ba wanda Allah ya yi musu wafaka da sunna su ke yin wannan abubuwa da ana cewa ya fita ta a ce mishi malikin in gaskiya za'i su ya fara ce musu malikawa dan su yanzu suke kan hakika na abin da maliki akai sannan kuma abin da malik ibn anas wanda yake ra'ayin da aka ga ya sa'a mu wahayi qur'ani ko sunna aka bar masa kayansa to mu a wajen ma shi din kuma ya fi ya fi cancanta a ce mishi maliki saboda me saboda abin da malik ibn anas wanda riwaya tana hikaya tana cikin wato aljami' riwaya tana cikin aljami' ila ibn abdul bar tana cikin kuma usul ahkam na ibn Ahmad Zahiri Malik yana cewa inna ma ana basharun ni dan adam ne a ukhti wa usib ina yin kuskure ina yin daidai fanzuru fi ra'yi ku bincike yace an ka an ka annabi ne ta adida fi dan ma fafhafu ku bincika da abda na fada fanzuru fi ra'yi ku bincika gan da ra'ayuka da nake gaya na ilimi fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunna fa khuduhu da abu ne da ke Qur'ani da sunna ku dauka wa ma wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunna fa tarkuhu abin da bai dace da kitabu da sunna ba ku bar masa kayansa yanzu wane ne da malikiya wanda ya gama mali ya faɗa wata masa fatawa ta sa abu ƙwarai da sunna yayi amfani da ƙwarai da sunna shi ya dace da malikiya ko ko wanda ya zo ci a shi su wali wa wali ne su su sun haihu a akwai a ƙasa a wannan ƙasa kusan shi sa mu daga baya muka daina ganin laifin mutane wanda wasu abubuwa na malikiya ne wanda ba a babu sabani a baya ga wasu ba gani ko wanda ba wai kasan ba ɗaliban ilimi ne jiga jigai ba sai ka musu uzuri saboda an samu sun yagun malamai sun fitar ga wannan wannan wannan fasahohi ne abu da mu a malikiya bal a mazhab mazhab kawo sar mazhab sar mazhab ba ba sabani amma mu abin da mu a malikiya ba mu da sabani ba mu da ja shi ne sabani kan gemu da bashin baki a wajen imam malik bashin baki ba duka ake kwashewa ba wani abu ake tabawa shi kuma gemu baki da bari ake yi wannan shi fitoyin da aka samu daga imam malik akwai ashabu yana cewa man akhadha sharibahu duk wanda ya kaga yana kwashe gashin bakin sa baki da yuda udarbani ina gani ya kamata a je a kama shi a dake shi ba fa magana fa gemu ina magana gashin baki gashin baki wannan fa ibn dan qasim yake rubuta daga malik cewa halqu sharibi muflah ita dole ga yana aske gashin baki haka nan kawai babu dalili da kuje ku bincike shi in alama dan dauji yana sai zama eh kama da mata ne a dake shi duka ba mu da sabani kuma har muta akhiru malikiya a wannan mu ba mu da sabani akan maganan dole haba ana bukata a cika gemu amma kwanan nan na tabbata kun gani kun gani wani ya zo da sunan cewa wai dan ana tabar wani haba da gemu ana wai duk ba da ganin take ba ga ina ya kawo wani hadisi manzo Allah ya ce masu digi da wando masu masu waye masu kaba da gemu masu waye in yanzu aka ce zan kawo wannan hadisi kuma a jira sa hadisi akan wannan abu ba zai iya ba ba zai iya fadin ko ba zai iya koyi a wurin ba wani lokaci ma a dinga manzo da ƙarya abinda babu shi in ce ka je wurin tafin baka sani ba inda aka faɗa wannan magana al-hattab yake cewa wa halqul liya la wannan babban maliki maliki ne yace wa halqul liya aka gemu la yajuzu bi halka ba وكذلك الشارب هكذلك واتو شا... واتو اسكي داشن باكي وهو مثلة مو او جم مالكية وانا كما دا ماتاني وبدعة كما بدعة ويؤدب من حلق من حلق لحيته دو وانك اسكي يمنسا او شاربه وكما داشن باكي سا يغفت حمسا دني اما ما لما قسنا الدم يسكتا با ميزا سكي ميزا سكي قاشي واحد wajen wa amma suka koyi wannan abu wajen suka wajen su koya dan dan ai inda da gaske an yi abin da gaske inda masu masu ilimi sun kiyaye ilimin su da ilimin ya kiyaye su bal ma to a maimakon su haƙura kai an haƙura kai ba ka yi an kiyaye maka girman ka ba a damu yayi ka ba kai kuma wani yaro yana bari ko ka dame shi wani yaro yana yi ko ka dame shi ka ce ya sa wannan kansa ka ce ya yana bari kamar mun suru abinda matsala yake yi ka tabbatar yana yi ko suna sace kuma a malikiyacin da kake cika baki kana cewa kana bin ba wani sabani a kanta ko a kan wani abu ana rigima da kai haka ake yi akwai abubuwa da yawa za ka ga za ka ga mamma malik yayi ni yayi maganganu a kai amma za ga a yanzu duk an riga an saba yanzu an saba duk ba su ake yi ba amma za ga mutum wanda zai zo sai kawai ka ga mun zo mun zo ana rigima da wani wani ya ce wai a yi zaman hutu wai a yi zaman hutu shikenan kan zaman hutu za a je a kai mutum kara ko a ce a mu ba zai zo masallacin ba mu malikiya za mu ai mun haifi kaji kaji wanda in za mu matsa mashi ba mu ce fasiki dan shi a fasikance nashi ba tun daga sama har kasa sa za ga inda ya sa a malikiya Allah ya kyauta a banda waɗannan za ka ga wani lokaci inda za ka ga malikiya da wasu maganganu guda uku babu taƙi babu komi ka ga mutane yanzu za ka ga a wannan ƙasar za ka ga akwai waɗanda su ai kusan dai malikiya mashhurul mazhab na malikiya mashhurul mazhab na malikiya shine so a saka hannu zai mashhurul mazhab wannan akwai magana wani imani dai shine dai magana an zo magana sai mu tattauna ko yaya shi a saka hannu da sallah amma akwai masu mun dariƙa a ƙasar nan wanda su suka ce su me yasa aka ce me yasa kuke lingi ungu hannu ji a su shehu su ne da yazo da yazo daga sangar haka da yazo sai ya mutum su ce su su lingi su lingi hannun su amma ko duk wannan ba sa amalikiya bane wannan su su ba sa irgiwa sai yanzu shi wanda yace shi ne sujadan hutu dan maliku bai ci ai wannan ba kawai zaka baka dame shi wasu abubuwa ba da ake sabani akai zaka gani malikin yana yana da manganu biyu ko uku akai yanzu zaka bar maganar maganar da ake cewa talafatu qurun nan wannan wato tsarki ne ko haiba malik ya ba mu ga ce da shi ba wata uku zaka duk malama magana ɗaya ne da kuma haka wanda ya bar maganar da kai ka fi sani an zai wanda dame shi akan haka ba mali sauran galibin maza ne basmala in za a yi ana ɓoye ta ne basmala in za a yi ana ɓoye ta ne amma akwai masu bayyana wa ko ba su yi to shafi'iyya ce wannan na san samu ta to kai da kai kai kai kai ya kana ta kanka kai ka sa amma malikun anan waɗannan ɗaiɗaiwar matsaloli kai ba ka yi dan wani kuma ya sa amshi ba bayan kuma shi shi da Qur'ani da sunna kai yanzu baka da Qur'ani sai sunna sai wani malamin ka kawai shi ya shata maka wuri kawai ya sa fenti kawai ya ja ya ce daga shi guyi kayan ku ai kaga ba aka kawata a rika yi ya kamata a rika mu juna adalci a wannan gami da magana sakin hannu ya kamata duk wato yan uwan malikawa su fahimci cewa wato ba imam malik abinda suke ganin kamar wato ita ce abinda yake mazhabin sa na cikin hannu wannan kuskure aka masa ko yanzu kar mu ce kuskure dan yanzu kar a ce na fara hukunci na shiga da da subjective approach kafin objective approach mu fara kan magana kan mu ce dan kasim ya ruwaito daidai mu ce ya ruwaito daidai dan kasim kan abdurrahman ibn ibn kasim abdurrahman ibn kasim ba goni ba ba ba na madina bane zuwaye to amma sai aka samu mutanen madina baki daya su akan abinda malam ya ba su kuma suka ci kunci ya ganin sallar yana yin sallah biyar a gaban su su mu hannu suke yi ba albasa na Madina duka sana'a cikin wanda ba albasa na Madina ba daga cikin albasa na Madina akwai su ibn al-Madishon akwai su muqarri ibn Hajji ya kasa ci al-Wadiha banda wannan kuma akwai ashabu shi ashabu abin da ke ruwaitowa shi yana cewa wannan shi wato in an yi babu ne shi in an yi babu laifi sai kamar mamar ya cewa duk mubahi ne kawai duk da wannan mubahi shi ta kanta magana ce sallah ba sallah babu wani abu irin wannan da zai zama mubahi sai dai kawai in kai gada ba kai in ka gada ba kai wai sai dai musahabi kawai wai sai musahabi sai dai makaruni zaka magana mubahi ita kanta anan nan fasalar da aka yi wannan da wasu daga cikin malaman malikiya suka yi wannan ba ta samu ba to in ka ga gashi na ka maka magana ashabu zaka maka magana muqarrib zaka maka magana ibn al-majishun da mutanen madina dan Allah yanzu in kai ne yanzu mutum ɗaya ya zo sa abu waɗannan gungun mutane ya zuwa za ka ɗauka ko mutum biyu ne sa abu su wa za ka ɗauka a ci maganar su akan mutane ɗaya mali ya ce a sa hannu ya ce shi yana ganin musahabbi ne a sa hannun dama akan hagu a ce albayanu wata hasil yake cewa la ara ba sa fil maktuba wa nafila ina ganin babu ligimtin ya sa hannunsa a dama sa hagunsa a sallan faradi ko a sallan ko a wato nafila yace wannan babu ligimtin ya kamata a yi ibn al-munzir ibrahim ibn al-munzir almajin imam malik shi ma wannan ruwaya su kenan bari mu kanta magana ibn abdul barku ce yace walam ya ina magana kan yin wannan sa hannun dama akan hagu yace walam ya ta an nabi khilafu babu wani sabani da aka samu daga manzo Allah gani da wannan wa huwa qawl jumhuri min as-sahabati wa tabi'in kuma shine maganar jumhurin sahabbai da kuma tabi'ai wa huwa alladhi zakarahu malik fil muwatta kuma shi ya wani malik ya faɗa cikin muwatta wanda duk duk muna kasa motsa nan kowa ya sani babu inda aka ce a saki hannu a motsa amma akwai inda aka ce a- a runguma hannu ولم يحكى ابن الم... ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره ابن المنذر da waninsa daga cikin malaman malikiya ba su ruwaito wani abu ba ibn al-munzir al-madani kenan ba su ruwaito wani abu ba sabanin haka daga malik ibn anas a kuma wani bace wannan ita ce ruwaya da aka da ake da ita daga daga irin su ashabu da sauransu wannan ita ce ita ce shine ra'ayi za ka ga galibin malaman malikiya daga baya duk sun rijaya cewa ka sa hannun dama ka sa hagu ibn sa- ibn hazm zahiri ibn abdul ba ibn abdul zahiri ba ibn abdul bar ibn al-arabi da sauran malamai duka muhajjib ibn har ibn rushd al-jadd al-hafiz yace musahabi ya ya kaddubo wannan cikin da mu shaidin sa mai musahabban sallama amma ga ba ana bari sai ka saka ka ka sa ma- maganar malikiya maganar malikin ta fi shahara ba shi a wajensa ka sa a wata sai ka je ka nemo hujjanka shi ko maganar dan kasimu da ake yi kuma ka lura da kyau ka gani duk sauran mazahib suna cewa a a sa hannun dama ka hagu duk sauran mazahib amma duk in ka zo kana faɗan ina ne malikiya ta saba ma sauran mazahib mal- malaman malikiya da ke kawo saɓani tsakanin malamai ba sa kawo da matsala ba sa kawo ta to akwai wata ita ce ka- ita ce kamata mata shiga saboda shi ba saba ma sauran malamai duka to ita ya kamata ta shiga a ce wannan yana daga cikin mafaribin mazhab abinda mazhabi ta kaɗaita da shi amma tare da haka na ga ba su ba su kawo ta bal alqadi abdul haq wannan da ya rasu 222 ne da muka kawo wanda ya rasu rukunan malikiya a cikin al-ishraf da ya kawo sai ce abinda ka aka rubuta daga malik ɗaya daga cikin wajen musahabi ko mubahi kawai aka rubuta daga wajen yace wannan shine kawai abinda aka rubuta yace amma cewa cewa wani karaha wannan baya cikin inda aka yi sa- abin lamarin sabani ba yace ba yace fa fi ghairi mawdi'in khilaf وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء اتكاء wannan kike fasarar abin da kasa- kake karantawa a cikin da wannan yace shine in ya nufaci yana bukatan wato ya jingina ne ko ya dan sanya jikinsa wato ya dan saki hannunsa ya gaji ko zai tsayuwa sosai yana sai ya saki ya zai yi akan wannan malami ya yi wancan magana da kake da kake jin na karaha kuma in ka duba ga mu da wannan haka aka kawo ta haka za ka an kawo ana ta magana i'timad ne dogaro in mutum ya gari zai iya dogaro da da gini da ke gefansa ma da kyau a dai in a in a wato sallan farilla ne ai ba ta jima ba a kawai kare yi wannan amma a- a nafila tunda ana jan sallan babu laifi aka ce to dogaro da sanda ba eh ce babu laifi in a nafila ce aka zo aka to shine aka kawo wannan magana sai aka ita kanta muhajjibu da bayan sun duba suka ce to ita kanta wannan magana sa hannun dama aka hagu wanne ne kake in ka gaji kana tunani ba ba ba ba irin wannan bane ba fa ta sallah yake magana ba galibin kana tunani ko kana wani abu ai haka kake kai kana sa hannunka dai duka kai kai ka sa hannunka wata anan wata anan a wurin hamashin haka ake yi abinda ba yake magana kawai kenan ba ba mutum ya zo haka ya tokare ruwayan su mutsarrif ba mutsarrif ba kawo wadannan ga ruwayan mutsarrif ba ibn al-madishon ruwayan su su ibn al-munzir ruwayan su ashabu duk waɗannan malamai duka ka ce wai sun ɗauko abin da su kuskure suka yi dan dan kasan kuma shi daidai ai ba ai babu adalci a magana ba sadaka wannan ba shine shi kadai ba za ka ga wasu daga cikin a abokanmu abokan zaman mu a wannan kasa da suke tuce cewa su malikawa ne su in ba so babu wanda ya kai su malikiyanci za ka suna saba malikiyan da gaske amma kuma wani da zai zo ya saba shi da hujja wanda maliki shi- shi ya fara nuna mashi ya ce ya saba da dan shi ya ce in ka ga abin da ya saba wa maganar qur'ani ko sunna ka saba haka ya faɗa dan shi ga mu bai ya rike masa to in an saba sai ga wani sai a ce shi za ka yi wani ƙara kuma za a yi rigima za a yi kaza wani sabon addini zai kawo dan shekara eh, dan kitare wanda wannan ma ba kita kita ne mai dan gasu wannan bajan wajen ana ganin su a cikin a cikin littafi a lokacin ya gudu amma kara ko to eh, ina ganin eh, ai ai kamar bayanan sun sun kai za ga duk kusan malamai akan wannan sa hannun dama kan hagu za ga hanzari suke ba malamai suke ba imam malik suna ba shi hanzari suna mushi tawil magana sai albaji da sauransu duk muhajjiduna ba mukallidai ba duk wanda kaje zai wanda amma cewa shi ba zai shi ba zai saki hannunsa ne shi ba ai shi ba zaliki da wannan mukallidi ne rabu da shi mukallidi ne da ba kawai bin bin bi yake bi sai zai kawai babu dalili amma duk masu bin- masu bin dalilai in ga altafa za ka sun ga maka cewa wancan fatar fa gafa fasaranta ga fasaranta haka duk wasu abubuwa da imam malik ya faɗa ya za ka ji imam malik ya ce abin bid'a ne za ka idan ka je ka ji za ka gari abin da malik ya cewa bid'a shine abin da aka sa a magabata yana da fatawa a cikin mudawwana yake cewa yana ganin bai kamata mutum ya mutu a zo ana bin sa da garwashin wuta ba ko a zo a ce za a yanke mishi akaifansa kumbansa ko a yanke masa wato gashin maransa a bar shi yanda yake yace wa ara zalika bid'atan liman fa'alahu ina ga wanda ya aikata aka to bid'a ne saboda ne saboda wannan sabanin abin da magabata suka koya ma ba musulmai ne akai saboda haka waɗannan su ne abin da muka so mu yi mu dan yi fadakarwa akai abin da bai samu ya shiga ba kuma ina ganin babu laifi saboda muka shiga za mu jima shine mazhabin Imam Malik akan ahal ahal Madina wannan a bari wani lokaci sai mu mata zama na musamman akan wannan da yau menene hujjar ahal Madina da Malik ke cewa mu wannan shin hujjar ahal Madina ta yi tukar hadisi manzo Allah daga baya ko kuwa ko shi Malik ya yake amfani da waɗannan hujjoji na ahal Madina a wajen malamai waɗannan maratib ne alqadi Iyad ya kawo martabobin su Ibn Taymiyyah shi ma yana da littafin su kutum da yayi akan mazhabin ahlul madina da mazhabin malik da mazhabin ahlul madina akan wannan kawai yayin littafin nasa yayi fasala bayani ya raba abin zuwa gida hudu akwai inda ana karba maganar maliku ba inda za a yi da maganar maliku akwai da kuma wato wannan ijtihadi ne akwai abin da kuma za a karba baki daya wanda malik wasu malamai suka sa'a maliku ko tun azamanin sa irin su Allah da sa'ad da wasu daga cikin malamai suka sa'a maliku akan wannan fatawar tasa tsakanin su ba akai bayan da tun daga madina laifin bin sa'ad karar maliku da suka nemi ilimi a madina amma dai tun daga madina malik ya dauko wasiƙa ya aika malik malik zuwa ga laifin sa'ad cewa an ce kawo wasu fitowi da zata na san kana kana malaman madina akai sai ya rubuta shi ma mishi raddi shi ga raddi ana yi inda akwai yan wataka ana ba za a yi raddi ba komai in akwai yan wataka sai da a yi raddi yadda malamai suke yi insha Allah muka wani lokaci za mu tattauna shi ma ita ma wannan matsalar ita ma mu ji abinda sauran malamai suke suke faɗa. wannan kuma shine zai zai kawo mu karshen katuka da kusan na wannan zagi ga zuwa azumi wani katuka da muke gabatarwa insha Allah inda Allah masallaci ne ta mun mu za mu tsaye da su daga yanzu za mu je mu dan mai da hankali kan wasu abubuwa kuma kafin azumi na Ramadana kar abubuwa su ci kuɗi in suka ci kuɗi sai a rasa kuma wani za a yi wani za a bari lokacin da dan sara da yawa to amma dai kowa na ganin abin da zai iya ne abin da ke gaban namu ne gaskiya da yawa sadaka ya haƙuri za a bi kamar akwai sauran wata wani wata ɗaya ce wata ɗaya ba a karatu ba amma dai insha Allah ta'ala in dai kamar yau ne wata ɗaya na ta wuce za a zo Ramadana bayan Ramadana ko za a dawo karatu insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya amsa abin da muka yi a wannan shekara baki da abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya fi ya ba mu lada baki da abin da muka kusu Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya haska kirjin mu zuwa ga gaskiya Allah ya haska kirjin mu zuwa ga gaskiya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته magana ce ta malamai in suka ce qaulun wa amal suna magana qaulul qalbi da qaulul lisan sai kuma amal amal jawarih in suka ce kuma qaulun wa amalun wa i'tiqad sun bai sun fayyace maka ko qaulun wa amalun wa niyya sun fayyace ke da duka kaga qaulun sai da qaulul lisan kadai
ويستخدع قول من قال القرآن مخلوق قال يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب eh wannan shi abin da shi ya yace yana ganin wanda ke faɗa irin wannan munanan mangaru alkaba'i kan ubangijinsa to a kama shi a kama shi a zane shi sai a kula shi sai a tuba
السلام عليكم ورحمة الله